الرحيم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي عن ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله عبد الوهاب الثقفي ما لم يعني الثقفي عن أيوب عن, عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعم ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لبن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكرة ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أربعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو غريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدث أنا رهبته ناجي جرما ناقورة حديث سوى حديث أغا kamar matsala ce wadda mutane kusan da ita wani tsoron ka in faɗi hadisin wani abu ya faru yanzu shekara guda ina jin tsoron kada in faɗi hadisi.
فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه أني أن عائشة أخبرتني فهذا ba shi ɗaya jiya ba sai shi an ga musu kasim muhammad kasim ga hannunsa ya tashi shi kasim muhammad a kanan aisha ne to don haka da an ka kashe shi sai ta ɗauke shi ta rene shi
نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأفيأ الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة الذي قارب البلوغ شين أبيأ وأنت أكتب لغة
فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقال لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة wannan kaga kenan tattaunawa mata gudana tsakanin Ummu Salama da Aisha radiyallahu anhu sai Ummu Salama tana ganin wannan ita kuwa Aisha ta ga wuce ga wanga hadisi ta ga wuce ga wanga hadisi wa khususiyya ita Aisha kuma kaga zahiri shi sa Ibn Taymiyyah rahimahullah ya karbabar da wannan magana ta Aisha cewa babu da'awa kususiya to yana da buƙatar dalili kuma ga tattauna a tsohuwa tsakanin matan mazarama biyu bayan shi an musalama da Aisha haka dai wallahi alam zahiri in ya kama in ya kama kawai da yace kaga shi ma ya kama ai tunda ba a rawaito irin haka ya faru ga wani ba ba shi ba
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاد أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائلة بيغنمكما
نعم babu nan sabanin da tsoho ne to jamhuru sun ce tare da matan manzo rahama akan wanga fahimta
باب إنما الرضاعة من المجاعة da wannan ita ma shi ne kusan ga malikiya suka ta yi a kai muddat da za a ce an shayar da mutum ya haramta wangana cikin hadisin da kaga ya ci karo da wanga da wanka ƙari tunda lokacin da mutum zai sha nono shine galibin abincinsa nono to lokacin ne wannan shayarwa take da abin nan amma idan mu ce wadatu daga nono kan mu ce sha nono mata sai misali duk wannan baya baya haramtarwa saboda minal maja'a daga yunwa da in ya sha ya koshi yanzu kai nono nono da kake ka koshi sai an kama to kashi ka irin wannan to shi ne kuma ka hujjar jamhuru na ƙiyarda da wancan suka ce hadisin salim khususiya ce da matan manzon rahama suka ce kaga kuma ga magana tana da wajen kwarai fa inna ma yace kaga wani hasari ne wanda ka nuna haka din na'am قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قال عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قائد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا وشيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا عن المجاعة min al min al na ta عن المجاعة حما يأتي في المطبوع من المجاعة قال فيها نشاء كذا من الاستثناء والمثبت من طبعة سيد مسلم لدار التأثير wa anti amma ga da ta akilci gare ni lalle da ta akilci ka gani
Oke to min min din yake cewa min daru ta.
lalle min al
Babun جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي.
wadda an ka kama wajen yaƙi to da ta yi tsarki ɗaya wanda ya kama ta yana isa saduwa da ita wannan kama ta ya buɗe auren ko da tana da aure can amma kuma ba zai tsarki sai ta samu ta yi a tsarki ɗaya wanda zai nuna bara'a ba ta ɗauke da cikin wandon kawai da zai zo ko ga wani hadisi kada mu sai shayar da gonar wani ga a abin nan ne. Na'am.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقاع فلق- فلقوا Wannan kabila shi nan.
فلقوا عدوه فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم Za ta yi nan ma ma- mata masu aure su ma ba za su illa abin da dama ku can mallaka ta wajen yaƙi.
أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا عبد العالى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوقاف لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه باب الولد للفراش وتوقي الشبهات قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبيه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبيه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد
قال حديثي shi wannan utubatu na yi wa qat ya mutu kahiri ba kahiri ya mutu dan uwan sa'ad ana ma zargina shi waɗanda suka sari mun rahama ko suka harbai da yaƙi uhud ayyan faɗi ana zargin shi utuba dai amma ta da haka nan kaga sa'ad din bai wasa a mu'amala da shi ba aga shi ya mai wasiya ga ita wannan sannan al'ahir alhajar ahir shi ne mazananci azzani alhajar shamakewa hanawa ba duci ba ba da ki duci a jehe shi ba eh ba hajar duci ba in kana sun sun yi wahami nan fassara haka amma na hajar na shamakewa ma'ana a hana mai ko da ko ɗan ɗan ɗin ne tunda shi ne ya faru fi'ilan nan shi utuba kaga gashi yaron ya kamata utuba amma saboda ita baiwar wanda zai mutuwa ce ma sa'adu abin nan baiwarwa ne to in ta yi ɗan ya tashi ko ɗan ɗana ne to kuma da haka yau sai ya yi kama da shi amma saboda ba baiwar shi ba ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam a'a abin da za a yi uwa laka ya ab shi ab zam'a wannan yana ɗanɗan tun da ubanai wa baiwar ubanai ce sai ya yi abin nan yana amma shi ya hana masa abdi har sa'adu na ce ka diba kamar shi da utuba tare da haka annabi ya gani amma kuma wannan sai ya haifar da wani abu ihtiyadi sai manzo rama ita matarsa ga ta sauda in tunda an ilhaƙinsa kaga ya uwashi ce amma saboda wannan kamar kuma sai bai ce kada sauda ta bari yaro ne girma ya ganta ma kaga abun ya faru an aiwatar da asali kuma an an an yi wara an yi intiyaɗin abubuwa ga hukunce dan ne dole ilhaƙin shi amma kuma ga abin da aka ƙasa ba ɗan ɗan shi bane amma tunda wannan bai wad karkashi ne tuba kuma bai kore da ya kore shi sani bai tabbatar da dan uwanta ne amma kuma kada ta bari ya ganta saboda wacce shubha ta abinda ya faru
قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكروا وللعاهر الحجر قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
a wani haka bayyana yake abin da aro da bin farash in misali mutum shi ka auren ɗiya ka auren wata mata afuwan mata ka aure ko ko canza lokaci akwai bayi bai wasu ci kuma yana saduwa da ita to matuƙar duk abin da ta samu na ɗaya to wannan ɗiyan nashi tun shi ne mai gidanta to shi ne a lolin firash wannan shahida tun da shahida shi ce ga shari'a ta ba shi dama wanta haɗa ita matas ko dai mai yau ko matas tashi to duk abin da zai zo to asali shi za a yi za a tabbatar mai in yana da inkari to wannan kuma kaga ta yi da ani ya inkari amma mai inkari wannan ne shi za shi sa wallahi musta'an wannan tunan da irin abin da ke faruwa ga wasu makarantu sai ga matan aure sun kina tsuwa hulɗar malin ce da maza shi yasa mutane ke ta damuwa da karatun saboda za ga mace aure ta je kawai ba ba ta nuna ma tana da aure to da yawa wasu abubuwa na haura wallahi musta'an amma ka ga to in ta yau ciki to kowane ɗa to za ta zo ta riskar da shi haka wannan mijin nan a shari'anci ko bai sai ce a'a ba sai dai inda ani zai dai wannan yana cikin matsaloli yanzu abin ke faru a Afghanistan duk da yake sun yi shirme ni ban san abin da suka wani abu ba sun ce wai sun soki jami'o'in mata gaba amma na dawo da na ji an masu ca irin Turkiya da Saudiya su musu radi cewa ba musulunci ba ne ya halatta karatun mata ni ban san abin da ka ɗaukar su ba irin zahin har yanzu su bar shi ba amma sun ce kuma gowa suna sun koma suna diga awanni na ga sun ji duniya ta yi a kansu. To akwai matsaloli gaskiya. Jami'o'in mu lalle da manyan makarantun mu saboda abubuwa an buɗe su ga hulɗa mai muni tana ta faruwa. Na kyau. Na'am. Hmm. Hmm.
kafin aure ke da wannan ko mara miji
ai Malle ba ka hujja da shi, saboda nan ba ka hujja da shi. Eh, saboda wancan asali kaga babu aure tsakanin su eh eh lalle an dade ana wannan dokta ya dade ka su ga ana yin shi sai ba ta wadda malamin ka ba yanzu ko daga baya amma karam kalla in ba ta da miji kenan wanda ba ta da miji kenan ko wanda ba ta da miji ya mu wuce nan okay to abin da yake magana yanzu irin wannan da aka yi ba mai miji ce ba kuma a zanna wajen shugabanni in ya itirafi a ce mata hidima da sauransu dama irin kuma abun gani an kai ba ɗara auren ba wasu ma ɗara ake ma ƙarin taɓi kenan da cikin sai ta abin nan ga abin da malaman mu nan ka faɗa gaskiya wannan ba ɗan ɗan shi bane Allahumma sai in ta haihu daga baya ya zai zama shege amma yanzu malamai akwai mutuwoyin malaman mu ana da da abubuwa suna cewa in dai ya yarda to babu komi ana ilhaƙin abin da shi gari shi to irin wannan na ji kuna sani da cikin malaman mu suna da wannan bato yanzu yawa shi ma ni ma la bakar gwamnati eh to ko to ka yi sau magana kenan to yanzu ni ma ga sai wani mutum in sai ga malam ba ni ga sabuwa ce malamanmu ne kai gaskiya kan da ya mamman kiya hmm yana ga kauka samu wani nan dai malamanmu ne yanzu kuma na zuwa sauran su su kawo kafa ta wayan malamanmu ne yanzu waɗanda suna nan rayu abizahum wallah آمين. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد العال بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أبا أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة wanda la ya dogo duk intiƙali ne min suka an suka ba wai illa ce mu ma'asira ba na ka hadisin nan na lafiya da mutum باب العمل بإلحاق القاء في الولد قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن kuma an huta likita yanzu jini ana diba ko akwai jayaye biya ne yake ko to an ka ji an kai ana ganin jinin wani Ala.
wanda da ba wannan to akwai wasu bayan Allah da Allah musu sira ga gane kawai da hadisin zai zana Usama da sun dibi mutum sun san wani ko ko su tare za su tabbatar da irin abin da Allah ba su kuma shari'a tana kula da wannan in abu ya kai haka ɗin. Eh, alaikum salam. Ahir, eh. Shi ga ahir shi ne mazananci, azzani. Mm.
قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض Kuma ga ilimi yana na hayar. Ba zan muna da ya kasashen wangar kishi Allah ka yaye muna. Zai shiga. Ga wa- wanda adda wani ilimi yana gane sabon barayi za su bi su har a cin musu da lokaci ana zana lahiya. Ana wannan wani wannan sawun sai za ku sun so haka nan sai su ba hanya ko ko su wasu abubuwa don wani din zai isawu zai ibi sawu daga nan a sakkwato na gane. wani wani ilimi ne kamar dai mohiba ce za a ce eh mohiba ce eh kafa ne eh, wanda yake kawai dai haka dai Allah ka ba wani basira ko wani wani gida kamar shi wanga sahabi din ai kaga manzon rahama ya ji daɗi mujazzaz almudalaji shi ma yana cikin masu wannan ilimin to shi ne ya taho yana muna saboda abin da ke faruwa shi usama da zai zairu dai eh, abin nan abin nan jani sosai sai zama usama baki saboda ya biyo uwa tai Wa- shi usama mahaifin shi biyo ga kala to sai wasu na shakku suna sha za a haka zaidu fari shi usama da baki irin ba irin bakin mu ba irin da yana shan shi ne ya bane to annabi sallam ya ji dadin ƙara hitar da wanda magana da wannan mujazzi yayi
قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه yana murna yana jin dadi ألم تري أن مجززا المدلج دخل علي فرع أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد قطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض yanzu Wato ko kuna kan bai gani ba ma.
da yaro Faɗa haka.
da ran ɗane da shi sun kwanta har sun rai kare mu yanzu ba mu iya wannan ba yaran mu dodonni muka zama masu ko Allah ya sauke.
ba mu da sukiya da yaran mu kaga gashi kwanci da shi da ubanai a sone huskar su kawun sun bayyana su ne mutala ya diba ya ga ya ci su kawun su ga su din da kawun ya ci kawun gado asalin su guda ma'ana ɗa ne da uba to wannan ya haranta mu zama mare sosai
قال وحدثنا ga alƙali yana in ya kai sai ya yi haka nan da irin waga abin da ya shahi na saba to an ba shi dama in sai an kai nan sun man shanda amma ko da haka ce yanzu ga hanyoyi tun da yanzu masu wanga iri sun karanta أمم.
ko shanda ba su da yawa bari yanzu daga zuwa asibiti ya yi a ce a auna sai a gani
قال وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه وأخبر به عائشة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزر مجزز القائفة هذا ga yanzu suna ƙa'if na'am a in ba bukatar ba in ba su la'ani ana yi haka ne ai la'anin kaga sai in sun ittifaki din su amma in sun ɗauki ga hanya ya yi bisa la'ani amma a ce ga masu kayan aiki masu kyawu kai je je ya banka wani abu ba shi ba kuma irin yi na ba ta irin wannan ka ai wuri guda ai wuri uku misali kuma su je tare eh wai kuma a jiba a ce a ce ga asibiti a ce ga a ce ga in dai ya ba da zuwa ɗaya to ga alamu kaga haka ne ni ka ci mana eh mayafi Ah, ba ba su da alaka ko wa fariqu bainahum
a wancan akwai wannan hadisin da ya kare lubani da kuma kwanci ne wanda ba na rana ne sun da gashi har ya zo ya ganshi ba wai abin nan ba kuma da ne da ba ko da manzo rama ya koma wurin Allah ah, Usama dan shekara 18 ne kaga ko baban shi ya rasu kai haka nan yana karami ne misali na'am Oh.
ba sai sai an can to باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبأت لك وإن سبأت لك سبأت لنسائي Daga wanda ya nuna mana karara an bambanta tsakanin ma wadda ke budurwa da bazawara. Don musulma mun san bishin ta yarsu annabi ya aure ta, daga kwana uku ga bazawara, a kwana bakwai ga budurwa. Malamai sun haɗi illa ko dalili, saboda ita bazawara dama wani miji ya karantar da ita. Haka karanta wata bai da bai da waya ya ka a yi sushi, an san sushi ko, Mm.
amma ya mai ta. amma wadda suke budurwa kwana bakwai tana da buƙatar a koya mata harkar ibada yasa shari'a ta kula da wannan wannan dai duk abu ne da malan suka cikin baɗi da kai Allahu a'lam قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلفت ثم درت قالت سلف ta za ta so ta tsaye da shi ne ya gaya mata haka in na cika kwana bakwai ɗin tsohon ban dawo miki sai na yi kwana bakwai bakwai so takwas eh daga abin ya tsauce dai uku ɗin don ka dawo man da wuri
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن waɗanda abubuwa حميد alhamdulillah ba saɓani cikin al'umma da duk waɗanda al'amura nan.
عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبه Kajiya su gaji.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك وحاسبتك به زي السعيد.
للذكر سبع وللسيد ثلاث Kajiya haito nan gaba ne.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخ- قال اخبرنا ابو Nisa ضمره bayani ya hamni hayya an nisaburi ba samhudi ba. Shi samhudi a sabu kutubu sitta ba su hitan mai da hadisi ba. Mai ruwaya wanda ya roto daga imam malik mu wada yahya ibn yahya al-samhudi a andalusi daban yahya ibn yahya an-nisaburi daban dukan su almajiran malik ne amma shi al-samhudi duk gaba ɗaya a sabu kutubu sita ba su ita mai kuma akwai ma magana gare wajen hirzinsa amma mawaɗanai ya shahara saboda yana cikin mutane na ƙarshe wasu suka ji mawaɗa daga imam malik amma akwai wasu babubuka da suka yi mai fauci da wasu wasu da kutu saboda malik shi bai karanta sai dai a karanta yana saurari to dama sun ka zo ya za ka zo na mawaɗa ka riga ka yi kofi kawai karanta za a yi malik na tabbatarwa shine aka ce ma'aruf
قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن ابن جياد عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أصبع لك وأصبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن, عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنه كذلك.
ما كان كم دوغرت ما لما حديثي غبائي سو بهاري سو كلمه السنه اذا صحابي السنه to laha hukumu rab eh dan duk da so sun yi ja ana ta sunna umar ya wannan kaga akwai kaidi amma an kai tilaki an ce as-sunna sahabi shi as-sunna to la hukumu rab shine bukhari da muslim da sauran malamai suka dogara musamman ga hadisi na cikin madogarar su kaga ya ambaci sunna kaza
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس قال من السنه ان يقيم عند الذكر سبعا قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
kaga wacce ruwa ta sama ai kaga rabi na zo wacce ruwaya ta wannan abubakar ibn abdurrahman
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا suka yi maganganu tsakanin shi ita zainab da aisha magana ta mata da ba a rasawa
وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهن فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاه وحف في افواههن التراب sai abubakar ka zo kaga abubakar da sauki amma za a yi gare zai bari a bai
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل يفجيني
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا باب sunan gare ko kaga dan uwan ta buka lokacin da abin Abdulrahman lokacin da yake ba baki abinci ya koyi ya sai na bida ce ai na kunda yana bida ya abu ya koyi haka haka aka so kaka zama sanyin ka ko ina san ya zama inda ya kamata sauki shi asali amma inda za ka yi zahi kai
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ta halatta mace mai kiyoshi in ta tana iya kyautar kwananta wasu malaman ma ana cewa tana iya shi da kima da shi mai gidan ta ce da gidan yau ɗaki nawa za ka bani da abin nan da ga in sun kai akan buɗe duk inda ya kaso sai ya zan iya abin da eh alaikum salam a bai kamata ya rika ta gaban wadda tsakin ta a ba ya koyi kai ku bari amma dai abin da ya kamata bai kamata zamo shaddada da mai ziya yayi to ya na yanzu shi za ka tambaya ya akwai wannan shaddada mata kuma sun da abin kamar wahayi wai in kana ɗakin wata wai ko shiga ku gaisa ko ka ko wani kayan ka baka da iko ne to ka ga wai ko mutu ta wannan abu zaman jidali ne jama'a a ba gawa ba wai saboda ita adda kai wannan kuskure ne manzora ma yana shiga ɗakuna kawai da zai zo ya gaisa mun gane wasiti da ya ce gaisa sun ne ya tare ɗakin eh amma wanda hadisi kawai ya nuna dalilin haka ɗan kuma cewa saboda daɗewar da ya kai tunda mata tara gare a ga wagga ya shiga ta warko sai bayan kwana tara sai sai su taru ga ɗakin wanda inda yake a yi hiyar sannan su koma ɗakunan
قال حدثنا haka زهير dai بن حرب magana mai risala gaskiya malamai ta diba sharhin zurqani iziya da sun ce ta diba sharhin zurqani iziya ya yayi magana akan cewa wannan abu ba haka yake alaikum salam kan baya ko mi ni ne kace eh to wannan ba shi zahirin hadisi ba zahirin hadisi da cikin mahi guda in ku akwai wanda ina lafazin da an samu jama'a ku jira mun lafazin ya ce karanto malam hadisi usama يعني موسى كو ya yi nisa ko wa Usama wa Zaid har samu da ja'ani can ga ya can sama ko rashin ranan to ka gani hadibatu mayahi targat daya ru'usuhuma to bare qadahumuhuma to yana iya haka amma kuna ɗaukar fasara amma ba shi azari ba ba don wani abu ai asali wa mishi addini in ku an ce ba kun ce ba tana yiwa ga hadisin bai zama nassan ba amma shi ya zahiri wa alaihima ai an yi wancan hadisin ai wa- wani dan uwa yayi wa magana ta ka ai ko ba ka kiya ba babu matsala suna yiwa lokacin ba a hana ba ko bai yiwa to doki haka ne wani tun da harka addini kaga abun yana zuwa ne eh taba'an haka eh in ma wani abu za ka ce to sai ka ce to wannan tana yiwa lokacin ba a hana kaza ba don hadisi kaza kaga ya hita hmm.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة dan shi manzo Allah ya taya cikin ta saboda ta shekaru da yawa to tace ta yayi hakkin ta na kwana ta yana son ta zama cikin matan manzo Allah ma ta shi kiyama ma da sai an kai sulhu annabi ya kara abin nan ta tunda ta nasan ta Aisha tabba dan ta san matsayin Aisha ga manzo Rahama to da haka annabi ya yarda kuma shikenan kaga tana shi ummu hasu mu'mini tare da kaushinta amma sai ta ta zama mai ra'ayi kaga ya tace ma ai min imra'ati fi ya hiddatu irin aishi tace a hidda kotu na sai abin da su kuma da zaben abin da auren Allah akan abin da suka so don ta san ta karbi da manzon ba ba karamin hasara bane gare ta
قال حدثنا kuma أبو بكر hukunci بن- na na hayan
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد الحا وحدثنا عمرو الناقد قال وحد- حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاق حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي daga nan aka gane mu'allaqat ko ko shawahid ana cewa zakaru buhari mu'allaqan ko shahid kaga shirkun abdullahi ne alqadi kaga da izi ne amma nan musuna ya kawo shi ya zama ta cikin shawahid mutaba'atan to da yawa wannan na hawa ga baka cewa sharif qadi ka ce min rijal muslim dole sai ka kaidi ka ce cikin shawahid tunda kaga ya kawo ruwayoyi ya sai hada da shirk din cikin waɗanda waɗanda ya kawo wannan shine a kula da irin wannan ba a cewa min rijal muslim kai tsaye
قال حدثنا أبو كريم هنا نونا duk wanda Bukhari suka kawo da Muslim shi shawahid to hadisan su ana karɓar su akan shawahid ba ka cewa ba an ta hadisi mutukar dai sun samu taba to hadisan su ana an su
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأقول وتهب المرأة نفسها na ce wani irin walaƙanci ne mace ta ba da kanta ga wani namiji ina ina kishi haka ina habiya na jin zahi ina gira na wani irin walaƙanci ne
فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك
turjiya su akhir kana kai kana aikin fitar da wata kasu ko ta neme ka ci a'a kuma kai kana tattara wata kasu zuwa gare ka to magana manya shi wakka ya hadufu anka wa sau alai ina so ka kama yana lauta ma tana cewa mazura ma bai komai bai kuma ga Allah ba ce sai da Allah halatta mai duk matan da ya kasu aura aka aishka ce zai zuba yanin gaba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بخرف فقال ابن عباس yanzu ta ya ta shige cikin makka da gehen makka da ma yanzu ta ma zama ta unguwa in ba ma nuna ma an kai ba kai amma wata ta rike yanzu ma makka ta wuce haka duk inda ta zo makka yanzu ta ta wuce Mm, makka ta zama abin sosai
فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا kuma da mutum تزلزلوا ce akare a mautan cikin matan masu rahama amma wasu sun ce ba ita ba ce na ya aure ta a sarif annabi ya aure ta kuma a nan ta rasu ita ƙaunin mahaihiyar shi abdullahi bin abbas
Amma kamar yana nan ko da zai ka gani shi ko to an sa bango haka an zaga shi bakin hanya to to ka ji ma nasiru ya dokta ya gani shi da azumin nan na je wani
muna da lokacin yawon fa innahu kana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'un
sai ta lalle kam ana yin mace ya gani sai je mata addu'a inda alhamdulillah ba a bari a yi abubuwa da ya ce
na'am fa kana in ka yaqsimu yi li ta ɗaya sahbihi to kenan cikin matan ma za a tabbatar da kabarin ta ko inda saura duk nan baki a ciki to ko wacce maka baki a ga kabarin wance to hadi ɗaya ne yanzu baki a madina sai dai akwai tsohon makabartar to nan duk kowa na nan amma ce a ga kabarin wance ne na fatima kawai da ishi a gata da sauran abubuwa ko kaza ba wanda ka iya ayyana cewan kabari na wane ne ko na Usman radiyallahu anhu ko na duka amma haka ita ga wanda in sabata kuma sun da hukuma ta ga alamu to kaga ni ga ita nan sarrafa yanzu waje da amma rubuta
sannan lokaci abubuwan sun dan mutahide فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب
yanzu akwai ƙarya da suka ce cewa kabarin amina ba ba ta yi sufa ya can abun da da jidali ne sun samu wasu bautar abubuwan to da an ɗan ɗaga ƙawa kaɗan haka suka ta nema ta gwamnatin sauti a ɗaga ƙafa ta bari a yi abubuwa وني رسول الله قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد وزاد قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينه.
هكا ماتت بالمدينه كما شيء قاعد تتصرف. كو قال اي شيء to doko da an kai ai shi ko akwai wani mai taliki wannan bai zalimi ya ce ne
ga ma abin nan nan kala kalal qadi eh wi qadi ya ce kalal qadi zahiru kalamu afa annahu arada bi akhirihin mayutan maymuna wa qad dhakara fil hadith annaha matat bi sir kuma ya ce wa hiya bi qurbi makkah fa qawluhu bil madina wahamun to kaji ya dalle kam wannan bayanai ki eh Safiya mata ce shi ma akwai wani.
Gashi ya ƙara cewa ya ƙara cewa wa yahtamilu wa yahtamilu anna qawluhu ma tadbil madina a'idun ala safiya.
Shi ne aqrab.
Eh wa lafzuhu fihi sahihun yahtamiluhu aw zahirun fihi.
To amma cewa kuma annabi bai raba ma safiya kwana shi ma akwai magana. Sauda shi ita ma daga baya. Shi ma wahami ne. shi a tafiya su yi akan mata da shi ga abin nan ta sauran su mutum sun kashe mun karanta shi An karanta.
ina ganin ma ina jin ba ka shi abin da aka yi yanzu ma karanta shi ma ne ya karanta shi iya ma ba shi muka magana ba maganar da muka ja cewa ƙara a ɗawon Allah shi la ya ƙasumu laha safiya bin tuhoyi ibn akhadab wazo magana wahami shi sai dai ita sauda ita ma da don ta bada kwanan ta gawa ya ishar ma ba ya raba mata kwanan Eh shi ma din gashi nan amma qawlu ata allati la yuqsimu laha safiya fa qala al ulama huwa wahamun lil ibn jurayj arawi Arawi.
ba dawo bane an ke afa'in.
In shi Inna almajiri.
sawabu wa inna sawabu sauda kama sabaka fil ahadith.
kore da gaske واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذو هي ميمونة وهي- مم.
وقيل أم شريك وقيل زينب بنت خزيمة Mm. wannan waɗannan dai jimloli na akwai wahani na ɗaya dai cewa wadda bai raba gare ta kaga abin sha sannan kuma ya muna ta rufa a madina a akhir wata kaga shi ma wahani ne inda kowa ya san nisan makka da madina kwana tara ko goma akai ya za a yi a ce ya ɗauko ta in ta rufa a madina a za wata sau
باب استحباب نكاح ذات الدين قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تلبت يداه ma wannan magana na musallam alwarka yana sha'in magana ne sanda ya ce asali ita mace ana auren ta don abubuwa hudu ma'ana umuman yau haɗe su wani na auren mace don dukiyarta wata don kyawanta wata don ya manya ce wata ko don addini to waɗanda abubuwa uku- hudu to sai annabi ya zaɓi ma ya zaɓan maka da ma'abuciyar addini ko da zai zamanto ba ka rasa dukiya ka rasa kyawun saboda addini shi zai wanzuwa shi zai wanzuwa amma ba yana nan in kana haɗi ya ko sai ka haɗi ta samu mai kyawu mai dukiya mai addini ga abu yayi amana ne ya ka to ka gabatar da wannan shine ma'anar daga bayani ne ba wai abin gaba sanin daga bayani ya bada umuni fasfar kaga umuni ne amma umuni na istihbabi kuma yasa ya abin na'am ka zaɓi ka yi zaɓi na ma'abuce addini ko za ka talauta.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال اخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امراه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
wancan bayan da ya wanka yana da bambanci ka lura nan ba shi an ka ce ba an ka ce ko za ka talauta nan ko hannun ka shi da kura misali ka zaba ka da komi amma wancan a ce ka kalli ummuka da sauran shi ne nika magana can ma in ka lura siyaki na ma ba aji ko da za ka yi talauci kaga ba da wani ake ba kowa na ne zaɓi mai addini ko da zai rasa dukiya zai rasa nasaba zai rasa jama'a za ku siyaki da sabaki ko da alkur'ani ta haka ma maganar muzurama ana kula jumla ina ta ina ta da sauransu eh kalma guda na zuwa nan ta bada ma'ana kaza tana zuwa can ta bada ma'ana kaza dole sai an lura ina يا جابر تزوجت قلت نعم قال ذكر أم طيب قلت طيب قال فهل لا ذكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين نروك ما لفظ ناهي توا إن المرأة تنكح على دينها ومالها كجاه تقرر باب استحباب نكاح الذكر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قلت نعم قال أذكرا أم طيبا قلت طيبا قال فأين أنت من العذارى ولحادها قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر وإنما قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو عبد الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله حلق وترك تسع بنات أنا هلك آه مات muna abdullahi shi baba ne abdullahi na haram shi ne mahaifin jabir shi da shi ne abdullahi nan kakka je ga abdullahi mas'ud ko wani a mahaifin jabir shi ne abdullahi na haram ya yi shahada ga yaƙin uhudu suna shi wanda suke shahada shi saba'i
وترك تسع بنات أو قال سبعة.
kaga an shakka bakwai ko tara ya mata duka.
فتزوجت امرأة طيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر أم طيب قال قلت بل طيب يا رسول الله قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبعة وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك
ما لم يتوان بكي كان أثار بكا سيسني
قال ربه إن طلقك أكي كان شاهد نكمي إيش اللي بعد عايز هنا ليتي طيبات وأبكارا kaga duk Allah ya mace sai ba da afkara shine ashahid to nan da malamai tafsiri sai suka magana ita wadda abu zora tana da nata hasa'is ita wadda abu zora tana da nata hasa'is ita wadda abu zora kamar wadda nan jabirai kula da sanin abubuwan da ya kamata na kyauta ta miji kaga tunda tana da experience ta zama da wani kaga wannan da sanin abin da miji ka so da sauran ƴan anna kula to ko budura ya niya ce san kana aza ta ga abin da kaka so ba ka ga budura ba bazawara da yake ta aure wani dan jidadi shin ba su zo kaga da waya ka saukar da ita ga ra'ayinta da ana samun haka sai ka aure ɗan shi'a kaga sai a dawo a ci jidali ya koya mata hitina da wasu maganganu kaga ka da saukar da ita wani aiki ne amma budura dama ba ta da wani komi da kanta sai da su sa mata yan ta dace da mutum kwarai ya sa mata abubuwan da ya kamata na addini in ko an shi sa'a to shikenan sai kallon filafilai da jidalai kaga waɗannan abubuwan وقوة دينات الندى على مثل أنبتا نعم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده كاجيهم هني إذا ذات كلها سوتن كا تابتنا لآآ irin ya mata kaga sai an kula shashi mata kai da gyaran ta kata zama a bata cikin wani hali kamar mareniya
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما اقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزه كانت معه خطه بسرعه inda baya da sauri فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث أهد بعرس فقال أذكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلة أي عشاء كي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس wannan malamai sun magana irin yanzu sai sha Allah ya kawo hanyoyi na wasa'is wanda bayan ka taho kana bugo waya za ka taho ga ka kaza to mutane ana gani yanzu a irin wannan bukata ta hijja kun san ta hijja ce wanda bai dokar lokaci to galibi ga irin halin mata to in ba wani zai kalle su namiji sai su rage kawa to ba son namiji hado iske ta ba cikin kawa ba kamar da shi ofin hilati to wurin haka to shine sai a bari lokacin irin wannan lokaci ka hado ka abin nan to amma yanzu malam suka ce akwai rangwame mutukar za ka sanar da iyali tun da aiko cikin waya kuke a buga a buga ma ko suna ganin wannan na sauƙi ba sai an kai wannan tana iskuwa ko da rana mutukar dai ka sanar za ka shigo wannan haka malamai su ambata nan cewa wadda kanta yake waƙe ta gyara kanta wadda ba ta aske gashin mara ba ta aske shi ne mugiba ta sahi na'am قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب faraji kibiya zaburi duki wai ya kuma فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ينا ذلو لا يقري أتزوجت فقلت نعم فقال أذكرا أم طيبا فقلت بل طيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال
قال فانطلقت فلما وليت قال ادعوا لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل
ولكن yana gudu kuma ya bambai raƙumi
ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى آه wani ya yi ta da fa'ida ɗari cikin wanga hadisi na jabir fa'ida ɗari cikin magabata in ka koma fitar bari za ka ga ya abin nan da sauran matsawar nashi sharhin muslim
قال حدثنا المعتمر قيس إما
قال سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس cikin suna raƙumi nadar galibi yana ce mishi nadar yana ban ruwa da shi amma kuma na hawa a ita da shi قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه أراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال أتبعه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك باب خير متاع الدنيا wallahi ya zafi laka ba kalma shi da musulmi ka amfana shi wa zafar Allah lak
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شريح شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة muna mai shaban bango alle mu hadisana amru bin aqid ibn abi umar hadisi abu hurairah in al mar'ata khuliqat
to na ina kai muku na kuna الوصية إيه. باب الوصية بالنساء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمه كسرتها تقيمها كسرتها wani ban da wancan da ko karanta ga nisa ba su kawo wanga da kuma karanta وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج wanda ba su kawo wannan hadisin da ka karanta tsarin ta ce ba su kawo shi ba kawai sun tsaya ga wanga kanin kalmata ne ya kula ha ya kula hal musulmuna ya wal kaza wa kaza wallahi ya zuhulla ya kama suna akwai babu babu kai da mata'i a duniyar mar'a sani lalle nan ba babu kawo ma shi.
da ko da ke gida ba ba ma da Mm, don dama ba ba suna can ga can mu ya kawo mu can gaba ga can ya kawo can gaba
قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن عن ابن اخي الزه- زه- زهري عن عمه بهذا الاسناد مثله سواء. قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
wannan isnadi na soha asani riwaya abin zinad an al'adar a abi hurairah nuska ce yanzu an tara hadisai wajen ɗari wanda an karoto da wanga isnadi guda abin zinad an al'adar an abi hurairah kuma buhari musulun sun hitar da wanga isnadi hadisai ne daban-daban amma duk nusa ce guda hadisan ana samun littafin an buga shi na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من وغدا ذلك خيرا وتوصل النساء خيرا آه بابو wasu tausu bin nisa kawai a wasu suna da lalle ya kamata khairan din nan
فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذ- إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا استوصوا بالنساء خيرا تواكل شيء ni ko babu shi da babu business na'am قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره wannan hadisi yana cikin hadisan da kowa shi ma'aurata su halarto da shi wannan hausawa na cewa don da ya shigo mu zanna su zo mu sa kuma bata to kaga harshe da ma haƙora ana sha abin nan shi ne mazora ma ya tambihi in ba ka son ta in ba don kana son wani abu na ta ba ka auren ta ita ba ba ni suna son ta wani abu na ba to in zama ya abin da ka tuna la rukul mu'min mu'mina kada mu'mini ya ki mu'mina gaba ɗaya ya kondemi ɗinta gaba ɗaya a ya diba ya yi ya yi insafi shi kawai mina hulƙan ya ki wani ɗabi'a take yana ganin ba ta da kyau to rage mina akar ya diba wata ɗabi'a wadda ta kai ai tana ne kaza ya tuna alkhairi yanzu shi da damu mun shi alkhairi muka ji ولا تنسوا الفضل shi ne kuma in dama alal wajen umuma al'asar daga da yawa kuna tare da mutum kawai ya ma kuskure guda kai ma ka mai sai ka kwandeni ɗinsu gaba ɗaya ba ka mutu alkhairi wannan shi ne yanzu yan siyasa ta shigo ham ta shiga don ka san shi irin ɗabi'o'i ta ta juna su da ɗabi'a yanzu ga nan siyasa ya ya ubangida ya mai komi ya ya koma shan fati ya yi ta maganganu a kai ne kaza to irin wannan abu duk ba daidai bane kai insafi wala wala an fusiku kaga in mutum kakka ce duk bai da wani alkhairi gaba ɗaya don ba ku shiri kakka ce duk mai kyawo ne don kuna shiri to wannan akwai matsala to musamman zamantakewa na na yau da kullum wanda aure ana yi ne ana wata hadu a ce lahira to dole sai an sa hankuri in an bata mana kace to ai tana kula yanzu ni tana kula da yara tana kaza tana masu abin da dawainar da riba ne iya yi don an ka bakka da gida an ka shiga kula da yara sannan sai ka ku sai ka yi kuwa ai kwarai kai ai, shi ka banki dan baka iyawa to baka tunanin wannan ma wannan dai magana ta mazarama magana ce wadda ya kamata ma'aurata maza da mata mu zanki halartowa eh don wani lokaci sai kiyyar ta koma ko annabi da kahiri ko da hausa kaciya a daidai bane na'am قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن واد قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر ma'ana hadisin a asali shi iblis sadda adam da hawa suna shi aljanna tare da iblis ta wajen hawa iblis ya bi ha hawa ta gamsar da adam ga cin wannan itaciyar shi asalin magana to kuma ita ma sai ɗiya mata su ma suka gadi wasu shi asalin abin babu lallahu wawu yan tuhon an salo da kasan an ka ce rabu da gadi to mata sai suka gadi ita hawa to shine sai annabi na faɗa mana asalin matsalar can ta waru tsakanin adam da hawa iblis shi ya ta wajen hawa ya bi ya yasta adam ya ce ne ita ce kare da ita abin da ya gudana ya gudana da waya koma ga tarihi shi amma na
قال وحدثنا محمد بن رافع
wai wannan nawawi أو لو- za a ƙara sa wata fa'ida لولا بني إسرائيل لم يخبوا في الطعام صح.
yana da kyau a ga wani tsari آه، قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر na'am أي لم تخنه أبدا وحواء بالمد روينا عن ابن عباس قال سميت حواء لأنها أم كل حي قيل إنها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم فقيل قبل دخوله الجنة فدخلها وقيل في الجنة قال القاضي ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها sai suka yi kama da ita ونزع العرق sai wani abin da ta ja ya ce mata jijiya لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس ta jiya ce فزين لها أكل الشجرة Mm.
إيه، فأجوعها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها انتهى magana jiya ce kun jiya
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر shi ma da abinci da an ka ce ah, lokacin bani isra'ila lokacin suka shiga cikin ɗemuwa manna da salwa an ka ce kawai su ci ba wani matsala na ajewa sai suka yi halinsu sai suka aje to sannan abinci fara rutsiya da abinci bai lalacewa to wannan abu da suka yi shi a- asalin nama din ya abin nan sun ka aje naman na mun da salwa salwa dai din naman salwa in ka kuma abinci ya lalace shi an maharin wannan abu sun zuwa kun wari wata gaiwa ra'iha na ta ɗan karanto shi kaɗan ko? Ana karanto mun namiji da shi bani Isra'il ɗin.
to eh, qawluhu sallallahu alaihi wasallam laula banu isra'ila lam yakhbuth at-ta'am wa lam yakhnaz al-lahm huwa bi fathi al-ya'i wan nun wa bi kasr an-nun wal madi minhu khaniza bi قال kasr العلماء.
النون وفتاه مصدره الخنز وهو اذا تغير وامتنع قال العلماء معناه ان بني اسرائيل لما انزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وامتنع واستمر من وانت ذلك أسلم الوقت أبو والله بكر.
اعلم Eh, wannan duk wani tarihi ne wanda manzo Rahama ka gaya mana. Kaga duk gaibi. ne. To, eh, mun kai ga kitab ko an kai kashe, ke yi ka ce ga sakin mata za a
ai ya yawaita mama. Hmm, ai wannan wato malam wannan Abdullahi ibn Umar ne su dore ce galbanan galbatun nisa. Ai musiba yanzu yau na ji ta zuwa kai. wallahi shi ne ne ai abun in ba kai in ba ga hankali ba sai an jir bukin ma bai yiwa kace wani abu sai kai haka sai ka sau da kai saboda abun sai ka rasa duk karatun wa ina yi eh amma dai ba kowa ba akwai malamai insha Allah suna tare da mu za su yi kokari su gyara kuma su je su yi wa'azi na'am ni wani bai kare ba jama'a shi yasa ni na kama mamaki kai a to ga wani ne ina ma aza duk ka karanta wanga an karanta tukimu hako can baya dole ya kawo ne eh da an gama yanzu saki za a shiga kawai
Allah ya tsare mu an ce za a ce abinci yanzu insha Allah bayan kare za a ce wani abu an kwarai kwarai da gaske ai babu wani abu sai lamin zande ba wata hukuma sai asalin z- z- z- zunubi na shi sa wannan hukuma ta cin masu na'am nan ko ba kai wanda ya zo da shi ba ita ke an yi abin ga ba kai ita ba ko eh ba kai shi shi zana zo da wani na wasu salamu alaikum